sai da ya rusar da ita aka koma duk da shara a cikin
sama da dubu saba'in shi bukki nafsa sarki ne wanda ma a jikin shi ma a dubu ba aka zo aka same shi sai aka ɗauke shi aka je aka yi renonsa da ya girma sai Allah ya turo shi ya zama sarki saboda ya azabtar da bani Isra'ila. Da ya yanka mutane ya kama bayi fiye da dubu saba'in ya mai da masallacin Ubus kango ba kowa sai daga baya ne Allah Ubangiji ya zo ya dawo da su. sun yi yahudawan amma ba ƙaramin azaba ya yi musu ba ya ɗaura musu haraji wanda bai yi yaƙi da shi ba ya ɗaura masa haraji wanda ya yaƙi da shi kuma ya kashe to har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna nan kan wannan bala'i sai dina Umar ma da ya zo ya ɗaura musu haraji a gani ya ɗaura musu wato irin nasa dandali in suna so su zauna lafiya to har zuwa gobe kuma a kai suke to shi ne ya ce wa iska azana rabbuk da ya asanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azabi in ke wanda zai wa'anda za su rinka ɗanɗana musu mummunan azaba su yahudawa faqatalahum wa sabbahum shi buktu nassar ya karkashe su wa sabbahum ya ribace su ya mai da su fursunonin yaƙi وضرب عليهم الجزية يطير مثل هرابي جزية فكانوا يدون إلى المجوس سنة باوى يهو مجوسا وما سبو تيوتا سنة مجوسا in ka ji an ce maka ya ne majusa ne to menene ya majusanci a gani mai bautar wuta abinda mutanen iran da suke yi kenan kamun bayyanar manzon Allah shekara dubu aka yi ba a kashe wuta a iran ba shekara dubu ba a kashe wuta ba kullum tana nan a hure saboda abin bautar su wuta kamun bayanar musulunci tsakanin da suka kasance yadduna suna ba da jangalin ilal majus zuwa ga majusawa ila an ba asa nabiyana sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin da Allah ya turo annabin sallallahu alaihi wa sallam fa daraba alayhi shi ma yazo ya ɗaura musu wannan ya sanya musu wannan haraji a kansu a zamanin sayidina umar radiyallahu anhu to wannan to shine abinda Allah yake zai yi wa yahudawan inna rabbaka lallai ubangijinka da sari'ul iqab mai gaggawan uquba ne liman asahu da wanda ya saba masa wa inna kuma lallai shi Allah la gafurin mai yawan gafara ne li ali da'ati ga masu masa biyayya rahimun mai jin kai kuma bihim da su wa qadanahum wa qadanahum fil ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
وقضأناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقضأناهم في مكيين كاسو في يهودا فرقناهم مكرر باسو في الأرض أتكين قصا أمما الأمتين وتوسيء كما يدسو قبيلي قوم شاء yin sha biyu isna ashara asbadan din kenan kabilu goma sha biyu aka mai da su min goma salihun daga cikin su su yahudawa akwai as-salihun salihan bayi shi yasa nake cewa idan ma za ka yi magana a kansu ka san irin abin da za ka faɗa don akwai salihan bayi a cikinsu akwai mutanen kirki kamar abdullah ibn salam shi kan ma ya yi zamani da manzon Allah da shi da sahabbansa wajen mutum saba'in sun musulunta da yawa yahudawan din waɗanda suka yi musulunta suna yin musuluncin gadan-gadan da shi yasa Allah ya ce minhum salihuna daga cikin su akwai salihai fa yahudawan wa minhum daga cikin su kuma nasun akwai mutane duna zalika wanda suke ba haka ba in an ce wane salihu ne wane kuma ba haka ba ba mutumin banza kenan kagan su ne wa duna zalika din nan wa duna zalika al-kuffar wasu kuma ba haka bane a kafirai ne wal fasiquna da fasikai shi yasa Allah yake cewa mu'minul mu'minun wa aktsaruhum wal fasiqun daga cikin yahudawa akwai mu'minai amma mafi yawan su fasikai ne mafi yawan su fasikai ne to haka Allah ya halicce su wa balawnahum sai muka jarrabe su bil hasanat da alhairai bil ni'ami da ni'ima za ga duniyar ma gaba ɗaya yanzu sai kuke juya ta yi ko ba haka ba amma wani lokaci da an ɗan taɓa su ko ne ƙanƙanta sai ya tare ya ƙabir jin daɗi duk abin da kuka fara sai ya tsaya sai ya wargaje yanzu ai idan muka duba shekara biyu da ta wuce ai suna ana zaune lafiya da falasina ko to da aka kashe da aka shiga cikin isra'ila din aka aka taɓa su ba yaƙi aka shiga ba shekara nawa aka yi duk shirin su ya rushe ya yi in ba don amerika ba ma ba su isa ba ka gani to shi ne gashi an jarrabe su da alkairai shi ne anni'amu mu'minoni eh su suka fi kowa iya komai na abin duniya ba ƙasar da ta kai su iya leƙin asiri su ne manya-manyan kuma e, e, e, e, abin nan na ƙasashe manya in ba abin da suka sai ba ba za a yi a duniya ba to amma ga nimar kuma ga masifa to shi ne yace wa balawnahum bil hasanat mun jarrabe su da alkhairai bin ni'ami wato da ni'imomi aktabarnahum bil ataya mun jarrabe su da kyauta su ne suke yin komai in magani ne ma su ne a gani idan jirgin sama ne su suke yi idan hanset su suke yi duk wani abin da ka sani na duniya su suke yi su suke sarrafa duniyan kuma yadda suka ga dama kuma ko kana so ko ba ka so in kasashe ma in ba ka tare da su ba za ka zauna lafiya bai kullum kana cikin ɗar-ɗar a gani don ba za su barka ba sai in ka biye musu sai ka yi abin da suke so haka Allah ya shirya abin shi ne balainahun bina sana'in Allah sai ya jarrabe su da alkairai ni'ima ɗin kan ni'ami al'adiya ga ni'imomi ga abinci mai kyau ga inabi ga kuma irin su a tuffa ka duk wasu abubuwa masu daɗi na duniya gashi nan Allah ya ba su wal afiyatu da lafiya hasali ma in baka da lafiya sai dai ka je musu amma sai da za su zo maka ba eh shi yasa ina mamakin mutumin da zai ce shi da za a yi wa ɗansa kaza ba amma kai in kai rashin lafiya sai ta fawa ma ta dillira ma asibiti ah to kai ba za a iya kashe ka ba in ba kana gudu kace ba za a yi wa ɗanka ba to amma kai kuma in baga da lafiya sai a ce a ɗauke shi maza maza a tafi asibiti a kawo mota yayin motan ma ne tukunna eh ai su ne ko ba haka ba ya hake yin maganin su ne ka gani ya yake allura ya yake yin tiyata duk wani abin da ka sani ba su ne sannan kace kai ba za a yi wa yanenka ba amma kai kuma in baka da lafiya sai a ce maza maza mu tafi asibiti to asibitin din yaye ne a can ne ai yahudawan ne da kake cewa ya sai idan suna so za su kashe ka a gani in haka kai kan ka dogara da Allah kawai fa eh ka dogara da Allah kawai yanzu ko abincin da ake kawo mana a ƙasar nan duk abin da muke gani ba daga ƙasashen su ne fa me ake yi tsorawa ne a najeriya me ake bai da yawa ai to idan kace kai sai na ga kuma ba eh ka duba ko irin makamai mana kai yanzu kana cewa eh ai eh wa ibuna hum masadatun min quwwatin wa min ribatil kayri turibuna bi adiyallahi wa adiyakum ko ihe kai ai annabi ya yi zamani da ya yi yaƙi da takobi ya yi da ya yi da kibiya to shi sai ya yi mutu da gari daga sama sai ya muga gari daga sama shi shi shi shi ya da yahudu ta sama suke shiga ai ba ta ƙasa ba ka gani addini da marka muku da mabamai kuna ta gudu a rika marka muku da mabamai ta sama kuna gudu sai kun gudu kun watsa sai zo su shiga ta ƙasa kuma magana ya ƙare kai kuma kana zaune wai tattala na ma wai kafahi me za ka yi ba wata bai kafahi a gani me za ka yi da wannan samun ka kashe mutum ɗaya da ko mutum biyu da takobi sun kashe mutum dubu goma ka gani to haka duniya ta yi nisa ka gani ga shi ga handset mun biya handset ne mun san yadda ake yi ne amma yanzu ba wanda bai mallaka ba a gani ba wanda bai da shi birni da daji yayin su ne suka yi to duk wani abu na duniyan nan fa a ƙarƙashin su kake kuɗin ma sai suke wallafa kuɗin ka gani kuɗin dai su suke wallafa ta Mhm, su suke kada wani abu a duniya su suke tada darajar wani abu a duniya ka gani to don haka fa sai dai mu roƙi Allah ya sauya mana to shine balawnahum bil hasanati din kenan ga lafiya ga nima ga sarrafa duniya yadda suke so a gani sai ce yasai'ati da kuma masifu shine annukami to nukan din nan wal asqam ga masifu ga cututtuka wa shada'idi da kuma tsanani haka in Allah ya tashi kama su sai ka duba tarihin hitila sai da suka taru suka taru suka taru sai dai illaqas da su haka Allah ya ga dama duk inda Allah ya tara su kuma zai kawar da su amma su zauna lafiya dindindin a duniya babu Eh, duk sanda ka ga an taru sai an musu kuma wani abin da ba daidai ba Allah ya kiyaye mu to shine yace wa balawnahum bil hasanati was sayiati an niqami shine masifu la annahum yad'un wataƙila tsammanin su za su dawo su yahudawan daga barin abubuwan da suke yi su koma wa Allah su gyara imaninsu su daina aikata fasikanci to shi ne ce la'allahum yarji'una an fiskihim kenan eh tsammanin su za su dawo daga barin fasikancin su su yahudawan wa kalaba min babin kalfun فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرب هذا الأدنى عرب هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرب مثله يأخذون ألم تد عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرب هذا الأدنى ويقولون سينفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يكتب عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأكلون قلب sai wasu masu maye gurbi fakalafa sai suka zo suka maye gurbin yahudawan min babihim daga bayansu wato ma- magabatan sun shuɗe sai aka maye gurbin su da jikokin jikoki jikokin har zuwa yau ai duniyar ma dama haka take ko akwai new ge- generation ko wasu sukan kai sai su bawa wasu hanya yanzu nan da shekara ɗari kwata-kwata ba za a samu wani ɗaya daga cikin mu ba da wuya kuma inda za a samu wani ɗaya daga cikinmu to da wuya a same shi yana da wani amfani sai dai a fi gaba shan ya a rana in an gama a mayar ka gani ya zama baba wanda zuciyarsa ya ɓaci ya tarwatsa gida ya yi shiru eh ai haka duk ta gani sai Allah ai haƙuri ma eh dama in baba ya girma a gida wanda aka taba baba ko kuma randa girman ya motsa sai ya tarwatsa gida gaba daya don kowa sai ya ɓaci kowa kuma zai yi randin ba babba ba yaro kuma duk wanda ya shiga gida ce masa ka yi taka tsantsan fa yau faran alhaji ya ɓaci ka gani to sai wa'annan masu maye gurbinsu sai suka maye gurbinsu shine fa halaba min babin halfin din kenan warisul kitab sai suka gaji littafin su jikokin jikokin ai gadon littafin ne za har yanzu ba su daina aikata ɗanyen aikin bayi saboda mai iyayensu da suka shuɗe tun zamanin annabawa sun bar musu wannan littafin ɗin nasu saboda ainihin ainihin attauran ba yanzu babu shi ma ba sa- ba a yadda ma a gani akwai nasu akwai 500 euros a ciki a cikin attaura da linjila 500 euros to wannan kenan to warisul kitab su ne suka gaji littafin wace littafi attaura ta ita ce attaura an aba'ihim daga wajen ubanninsu sun gaji wannan littafin daga wajen ubanninsu aslafahum iyayensu na farko sawa'an kanusu laha a aula daidai ne shin mutanen kirki ne ko kuma a mutanen banza wannan kenan to da suka gaji littafin din ya kuzuna suna karɓan araba hazal adna sifar wannan ƙasƙancacciya sifar wannan ƙasƙancacciya ai kuɗa mu haza shai'ud damu'u suna karɓan kayan wannan abin wani abu ne shine addamu'u shai'un damu wannan abin wanda yake maƙasƙanci menene shi ai a duniya duniya shine za ka samu cin rashawa za ka samu sai an baka ɗan goro ka gani ba za ka yi wa mutum aiki ba fi sabilillah sai dai ka yi ya ɗan ma inda haka ba ba zaman ba zaman lafiya ko kuma tun da bai bani komai ba ba zan ƙara masa ba Mhm. kana son wani abu a hannun mutum na aiki to sai ka kawo cin hanci shine sifar wannan makaskanci a raba hazal abnodin kenan min alhalal wal haram duk wani abin da ya zo hannunsu su ba sa bambancewa da halal da haram duka ɗaya ne duk abin da mai je yanko ciyawa ne in haram ne ya zo ma daidai ne in haram ne ya zo ma daidai ne kai yanzu kamar an kai ma da cewa wasu suna cewa yanzu akwai halal ne ko ba a fada wallahi ana fada ƙu'ani yana doron ƙasa a ce babu halal ai abu ya lalace wanda aka ce maka halal ya ƙare wallahi duniyar nan ba za ta yi ba ba za ta yi ba duk wani abin da ka sani na halal da haram su kam a kawo kawai a dame dama yake kuma daidai ne a wurin su ba fifiko saboda ba tsoron Allah suke yi ba su yahudawan da su da jikokinsu kuma har tashin duniya haka za a ci gaba wa yaquluna kuma suna cewa sayun lana suna karɓan cin hanci suna eh, eh, zamban mutane suna cin zalu suna halaka mutane da sauransu amma suna cewa kuma ai za a gafarta mana ma fa'alnahu abinda muka aikata shi haka suke fada ziyadatin ƙarin rabbi ala ɗan irin akan kwaɗayensu na duniya yasa za a kashe wanda za a kashe a ɗaure wanda za a ɗaure a zalunci wanda za a zalunta a zambi wanda za a zambata a cuci wanda za a cuta sai su a- abu Allah zai gabarta mana eh haka suke faɗa su yahudawa sai yin fari lana za a gabarta mana ai me yasa suke faɗan haka su yahudawa li'anna abna Allah wa ahibba'uhu suka ce saboda mu din nan ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah to shi yasa ba yahude fa duk abin da yayi a doron ƙasar nan kai ne kake gani kamar laifi yayi shi da yahude duk abin da yayi yana gani daidai ne me yasa saboda shi yana cewa kullum shi dan Allah ne kuma duk yadda mutum ya kayi ubansa yana son sa ko ko ba haka ba to ba sa laifi sannan kuma wa ahibba'uhu su ne mafiya tsoron a wurinsa su Allah Allah ya fi son su akan kowaye don haka a zauna lafiya ma a addinin su laifi ne ya ka zauna baka tsokani wani ba ko kuma wani bai tsokane ka ba in baka tsokane shi ba za su tsokane ka eh don su ba su da laifi me yasa su ƴaƴan Allah ne kuma su ne masoyan Allah wa shanil habib suka ce to shanin kuma masoyi Allah ya azuba abubahu ba zai azabtar da masoyinsa ba don haka mun to abin da muka ga dama shi yasa ka ga ba wanda zai zauna lafiya a duniya nan wallahi ko muna so ko ba ma so mutanen nan inda suna nan irin bejo da jamkan wala ga fa inda suka tsaya eh kai kana cewa yahudawa su suna cewa su yayan Allah ne sun yi nisa ka gani su kuma masoyan Allah ne kuma ba yadda za a yi masoyi ya azabtar da masoyinsa kuma ko an je lahiran suka ce eh, in za ku shiga wutan ma kwana arba'in ne kawai duk ba yahudan da ya shiga wuta ba zai wuce kwana arba'in a wutan ba wai gwargwadon bautan ɗan maraƙi da wato aka yi ɗin nan to laifin ne kawai ya shafe su waka in sun yi kwana arba'in gwargwadon wannan bautar gunki gaba ɗaya za su fita Eh, duk kuma wanda ba yahuda ba zai shiga aljanna ba Mm, wa qalu lan yakula jannata illa man kana hudan aw nasara kace babu wanda zai shiga aljanna sai dai wanda ya kasance ba yahuda ko ba nasare kai kana ta magana wai ana cutanka ana ɓadda kai ana meye ko to wallahi ga matsayin su fa ga inda suka tsaya shi yasa kuma ba za su fasa ba Mhm. to shi ne yace wa yaquluna sayunfaruna ba eh suna cewa za a gafarta mana ai ma fa'alnahu abinda muka aikata shi wa in yatihim arabun arabun wani kuma sifar wa in yatihim wa in yatihim idan ya zo musu mislahu irinsa ya ku zo za su sake karɓansa jumlatan haliya kenan ai yarjunan manzurata kaga dai a nan suna fatar Allah ya yafe musu wa hum a'iduna ila ma fa'alu amma kullum komawa suke zuwa ga abin da suka aikata shi duk abin da suka yi, a Allah zai yafe mana idan mun ƴaƴan Allah ne ko masoyan Allah ne gobe yayi an kawo wani damuwa za su karɓa ba za su zauna ba har tashin duniya to shi ne yace musiruna ga ji suna aikata amma suna nan garam daɗau a kan wato saba wa Allah sun doge shi ne musiruna sun doge a kan sabon Mhm, a kawo yau a kawo gobe jibi ma in an kawo to za su za su karba su dai sai yin fari lana kullum kawai eh don su ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah ne kuma masoyi baya wahal da masoyi abin da kuka tsaye a kai kenan To, sai yake wa laisa fi taurati wa'adun wa'adun manfirati alƙawarin gafara ma al-israri ta- tare da dogewa akan aikata laifi wa laisa babu shi ba inda aka rubuta shi fi taurati a cikin at-taura a gani amma ba suna aikata sabo suna cewa sayin farlama suna ta wahal da duniya alam yukas alayhim misaqul kitab alam yukas shin ba a karbi istifhamu takriri ne kawai ma'ana yukazu alaihim misaqul kitab kenan shin ba a karbi misaqul kitab alƙawarin littafi bane alaihim akan su su yahudawan ma'ana ai an karbi alƙawarin littafi yadda suka yi da Allah su Yahudawa. Bi ma'ana Allah ya ƙulu, ai sun karɓi alƙawari sun yi alƙawari da Allah su Yahudawa kan cewa ba za su faɗi wani abu ba, illal haƙa face gaskiya a lallahi ga Allah. Allah fa ya yi alƙawari da su akan wannan magana. Ba za su yi ƙarya ba, ba za su yi wa Allah ƙarya ba, ba za su ƙirƙiro wa Allah ƙarya ba. to amma ga yi sai ku aikata laifi sai ce sayin fari lana in an zaga kawowa kuma sai ku aikata laifi sai ce sayin fari lana da an taɓo su su ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah ne wa da rasu alhali sun karanta aksan ala yukazu ma'ana ai sun karanta ƙara'u adafi ne akan karɓan nan ai sun karɓa wato ƙara'u ai sun karanta ma fi abin da ke cikin attairan wannan alƙawarin ai mun mun saukar musu sun karanta ta falima ka zabe alaihi to me yasa suke yi wa Allah ƙarya bi nisbatil manfirati ilai da danganta gafara zuwa gare shi cewa su duk abin da suka ga dama ba su da laifi su ƴaƴan Allah ne masoyan Allah ne ba za su shiga wuta ba kuma duk wani wanda ba ba yahude ba ba zai shiga aljanna ba sai su ko kuma wanda ba ban nasare ba shi ne kawai da zai shiga aljanna ba to yaushe aka yi wannan to da yasa suke yi wa Allah ƙarya ba inda suka yi wannan alƙawari da Allah ta cewa su abin da suke so za a yafe musu ƙarya ne to shine ce falima ka zabu alai me za suka yi ƙarya gare shi bi nisbatin manzuri da danganta gabarta musu ilai zuwa gare shi ma al-islami tare da dogewa akan laifi sai Allah ya ce to ku sani والدار الآخرة والله جدا لاهرة جدا لاهرة خير إتتي ما في الخير أي منا كرم كل ولا الآخرة خير لك من الأولى لاهرة من تافي مك تفرقو تأرشنا تافي تفرقو ni Allah yake nuni walal akhiratu khairu laka min al-ula ulan nan bai da duniya ma'anar duniya ad-dunya ad-dunya duniya makaskanci abinda yanzu gashi a gabanka yanzu zai kau a duniya ta ta san matsarewa ne ai ka gani shi yasa za ka ga abubuwa kala kala suna ta bayyana kai yana daga cikin alamun ma tashin alkiyama a shiratu sa'ati aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamu ne na tashin alkiyama sun shine annabin ƙarshe shi ne cikamakin annabawa to alamar tashin alkiyama ne haka wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamar tashin alkiyama ne to sai mu duba tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shekara dubu ɗaya da yanzu kusan ɗari biyar me za mu ce ai duniya ta yi nisa yace bi'ittu ana wa sa'atuka ataini da an aiko ni da tashin alkiyama sai ya daidaita hannayensa haka eh dan tazara ka dan ce tsakanin aiko shi da tashin alkiyama dan tazara ce karka dan haka don haka fa duk wanda zai tsaya yayi aiki yayi tsaya yayi aiki kuma mu sani wallahi duk wanda yake cewa a sai ranar tashin alkiyama akwai wata kiyaman da ta wuce mutuwarka a wala amaya kan bin wani darngal mu eh duk wanda ka kwanta ka mutu fa tashin alkiyaman ka ya tsaya kiyamar ka ta tsaya a ni kan sai ranar tashi alkiyama ba mutuwan ka shine kiyaman ka yi eh kamun ka mutu ne kawai wanda ka mutu alkiyaman ka ya tsaya Allah ya kiyaye mu to shine Allah ta yardarul akhiratu khairun shine mafi alkhairi lil ladina yattaqun da wadanda suke jin tsoron Allah suke bin Allah da taɗawa kuma suke iyaye alharam haramun. A fana ta shin kukan ba za ku hankalta ba ne ku Yahudawa da sauran jama'ar duniya? Duniya iya ta kenan. A fana ta ko a fana ya ƙirin? Anna kairin ba za ku san cewa ba, ba za ku hankalta ku gane cewa ita lahiran ita ce mafi alkhairi ba fayusirina ha su gane lahiran ita ce mafi alkhairi su fifita ta aladdiniya a kan duniya ai ya kamata mutane su hankalta shi yasa Allah ya cewa bal tusiruna alhayata dunya a'a mutane suna fifita rayuwar duniya amma shi aikin lahira ka kwana salati kai kwana salati ka hana idon ka bacci da safe guntun gaya ya gagare ka ba haka ba ne eh an fara maka ne ai eh eh ka kwana salati ka kwana istighfari da safe ka dala dai na karyawa wallahi sai ya gagare ka a gani haka Allah yake to amma wannan duniya jefa lailai ya malailai eh yanzu in kana yi za ka ga riba in hanyar arziki ka nema yanzu kai zai ga tsadawar biliyoniya shi duniya za ka ga abin gashi nan a gabanka amma aikin lahira sai ka je to shi yasa duniyan ake fifita ta akan lahiran don aikin lahiran sai dai ka rinka yi ba komai za ka gani ba ka gani ka kwana nafila ka kwana lafiya nafila kenan da safe ka tashi ka gaji kawai za ka gani a gani amma yanzu idan ka je ka yi aiki na samu kun yi tun da safe kwadago ne kenan da yamma za a sallame ka yi an sallame ka ga kuɗi ai ko ba haka ba a sai dole ka ga duniyan ɗin kai ta fi lahirar nan ba to amma fa wanda ya halicce ka kullum gaya maka yake yana baka shawara fa والآخرة خير وأبقى لاهرة تافي الخير كما تافي دوما كما إتفي ذا أجيب ذا أداوبا أما ذا قرن إذا ما يما كذابه آه أي دنيا تنا دور واسي تلا أي كذا هذا لا إنك تلا ما بذابه بسي دم تاجي كذا هذا لا to kai dai ka ga nan amma na yi rafin an je ba shi kenan wuri biyu ne kama ba da duniya min darin illa jannati arin na e bayan an je lahira babu wani wuri kuma da za ka je kuma ba dawowa duniya ko aljanna ko wuta kawai tsakanin gidaje biyu din nan ba za ka rinka tiris ba na uku saboda haka Allah yana gaya mana kudin lahira ta fi duniya duk yadda duniya take da daɗi wallahi in ka danganta ta da lahira baka kai lahira daɗi ba sai dai in baka samu lahiran ba to Allah ya bamu lahira saboda rahamansa to alhamdulillah anan za mu dakata sai kuma gobe in Allah ya nuna mana alhamdulillah